أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah mai girma da buwaya da ya kadarta mana haduwa a wannan wuri mai albarka a wannan lokaci domin taya ɗaya daga cikin 'yan uwa wadda da izinin Allah subhanahu wata'ala akan farin ciki na aure wanda za a daura shi a gobe fatanmu Allah subhanahu wata'ala ya sanya albarka a cikin haka a yau muna sha biyar ga wata na zulqa'ada hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam shekara ta 1443 wanda ya dace wa sha hudun watan shidda miladiya ta 2022 yanwa musulmi hakikan al'amari kamar yadda mala abdullahi ambata cewa su halin mutanen kirki mutane na kwarai a duk lokacin da allah subhanahu wata'ala ya jaddada wata ni'ima daga cikin ni'imomin shi a kansu abinda suke yi shine godiya ga Allah subhanahu wata'ala wannan godiya tana tabbatuwa ta hanyar yin abinda Allah mai girma da buwaya ya shar'anta sannan kuma da nisantar dukkan wani abin da Allah subhanahu wata'ala ya haramta ba za ka samu masu imani ba suna ƙoƙarin hali ko kuma gwada ɗabi'a ta abin da ya shayi fandara a ce yau ana aure ko ana biki a gidan suwa ne a dalilin wannan biki za a gayyato makada za su zo su kada ta kowane bangare kaga wanda suka yi halarta irin waɗannan wurare mata da yara watakila ma da maza matasa to wannan ɗabi'a ce mara kyawu kuma fito na fito da allah subhanahu wata'ala ne a daidai lokacin da kuka yi auren da kuke nema Allah ya sa albarka a ciki to kuma sai kuka fara da ayyukan da za su iya zamantowa a matsayin ƙalubale a cikin wannan zamantakewar naku na aure da haka ba ƙaramin hankali ba da tunani da azanci da lura da sanin inda aka sa gaba a lokacin da mutum zai yi aure ya zamanto karantar da jama'a ne za a yi saboda fata kake Allah sanya albarka a ciki kai misali aure ne za ka yi baka san ba abin ya zai kaya abin ya yi ɗore ba ya ɗore ba ya yi kyau ba ya yi kyau ba ya yi albarka ba ya yi albarka ba yaya abin zai kasance duka baka sani ba sai zaman to tun ranar wari kake nema kai hutu na hutu da Allah tun ran da aka ɗarma armen kai ka ɗarma auren ma da haka Allah subhanahu wa ta'ala ya shirye da mu karantarwar da ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da ita a cikin wannan zama abinda nake so in yi magana a kai wasu nasihu ne da jan hankali ga rayuwar ma'aurata duk mutumin da yake da aure da wanda yake da niyyar zai yi aure ya saurari waɗannan kalmomi za su zamanto mashi a matsayin guziri na abin da ya shahi zamantakewa da rayuwa na aure yanwa musulmi duk mutumin da yake cikin farfajiya ta abin da ya shahi zamantakewan aure ya san ana samun takun saƙa da dameji mai yawa tsakanin ma'aurata balhasali mutumin da bayyana ma aure yana iya ganewa saboda in ya dubi irin yawan zawaru a angosu wanda duka sun yi aure amma kuma auren ya balle yanzu ka duba ƙidaya da raskwana da ake badawa na aure duk wajen nawa wanda ya mutu a cikin shekara guda kuma a cikin gari guda kuma a cikin gari guda ma wanda ita wannan kafar ta yi a su cewa sun mutu banda wanda tsakanin shiri ita ne ce da gina sake ki to kaga waɗannan abubuwa suna bukata a kalle su da ido na lura da hankali na basira na cewa ya me yake kawo irin wannan matsala wannan matsala me yake kawo ta saboda ita dai rayuwa ta aure dole ne a gina ta akan wasu ababen da su ne za su iya zamantowa gimshiki na wannan rayuwa ta aure daga lokacin da aka rasa waɗannan abubuwa to aure ya shiga cikin wani yanayi don haka wannan kalmomin da nake so in ambata a nan kalmomi ne da suke da alaka da jan hankali da nasiha ga kowane bangare daga cikin bangarori guda biyu da shi mijin da ita matar ya'ani namijin da macen gaba daya abu na farko da ya kamata mu kiyaye mu sani cewa shi azziwaju min al-umuri al-asasiyyati fi hayati al-insan aure iya daga cikin abubuwa wanda suke gimshiki ne a cikin rayuwar dan adam saboda Allah subhanahu wata'ala ya halicci dan adam sai ya halicce su jinsi guda biyu akwai mace akwai namiji sannan kuma ya halicci musu sha'awa wanda wannan sha'awa kuma ba yanda za a yi maganinta sai ta hanyar aure da haka kaga kenan aure iya da wani matsayi da wani mataki na musamman a cikin rayuwar na adam sannan kuma ita rayuwar ta aure ana gina ta ne akan wasu abubuwan da su ne addini duk mutumin da zai yi aure to ya dubi ya ga cewa menene karantarwar addini game da abin da ya shafi rayuwar aure wallahi in ba wannan hanyar aka bi ba wahala ba a maga komi ba a gaba tukwa sannan wannan rayuwa ta aure tana ginuwa ne akan almawaddatu war rahmatu bainaz zawjayn almawadda shine kauna war rahmatu sannan shi da tausayi bainaz zawjayn tsakanin ma'auratan guda biyu dole sai an samu wannan amma daga lokacin da ya zamanto kuna rayuwa tare da ita tana jin haushinka kana jin haushin ta kuke rayuwa kan wanda ba rayuwa aure ake ba sannan duk wani abin da yake da alaka da rayuwar aure abin da ake tsumururta a matsayin abin jin daɗi ba za ku same shi ba saboda kowane lokaci ko da ka fito daga waje kana walwala kana wane ne kana takowa gidanka sai ka ji cewa wani wani bakin ciki ya lullube ka ita kuma kana zawwa ita ma sai ta shiga cikin wani yanayi na bakin ciki me yasa saboda babu almawaddatu war rahma tsakanin kai da ita yan wa musulmi mafi mahimmancin nasihun da suke da alaka da abin da ya shahi rayuwa aure nagartacciya akwai wani shehun malami ana kira shi da suna Dr. Zaid Muhammad Ar-Rumani yake cewa abin da ya shahi aure ko kuma rayuwa ta aure ya ce mahabbatun wa ta'awunun mahabbatun ƙaunar juna ce wa ta'awunun da taimakekeniyar juna Allah ce wa ta'awunu alal birri wa taqwa wa la ta'awunu alal ismi wal udwan ku taimaka wa junanku akan at-ta'awun alal birri wa taqwa akan bin Allah da duk abin da zai iya zamantowa tsoron Allah ne ya zama to matar da zaka aura kana son ta da haka zaka ga addinin musulunci yana jan hankali a lokacin da mutum ya zo aure to dole kiyaye manzala ke cewa tazawwajul wadudal waluda fa inni mufakhirun bikum al-umma yawm al-qiyamah ku auri matar take al-walud matar da take yawan aihuwa matar da take yawan aihuwa ya'ani gidansu iri ne na aihuwa to irin wannan irin abun nema ne sannan kuma alwadud matar da ta kasance tana son ka kaken dole a samu mi dole a samu soyayya da aka ba a auren tilas ya daga cikin abin da addinin musulunci yana yaƙi da shi kenan abin da ya shayi rayuwar aure ana gina shi akan abu da muhabbatun wa ta'awun ne sannan kuma wa itharun wa tadhiyatun ithar shine ka fifita dan uwanka akan ka bi ma'ana tsakanin miji da mata a samu wannan sannan kuma wa tadhiya tadhiya shine misali koda kai zaka shiga cikin wani halin ba dadi idan kana ga cewa ita abokiyar zamanka za ta iya fahimtar inda aka sa gaba a cikin rayuwa wannan abin zai iya zamantowa morewa na rayuwanta to kai ka dangana akan wahalan da zaka sha kayar da ka sha wahalan in dai zamanto za ta huta ita haka ita ma ta rika jin cewa duk irin ɗawainiyar da za ta yi da wahalar da za ta yi da kai kawon da za ta yi don ta tabbatar da cewa ka samu wani ciki a cikin ranka ta yi ƙoƙarin yin wannan ko da za ta wahala to wannan shi ake cewa rayuwa na aure sannan kuma wannan rayuwar na aure sakanun wa mawaddatun abin da nutsuwa ne sannan kuma da ƙaunan juna sannan wannan auren ruhin auren a karan kanshi yana da alaƙa da abin da ke karantarwar addini ce a duk lokacin da mutane suka tsammahaninci cewa rayuwar aure wani abu ne mara ƙimar da za a sa shasha za a sa ekirin a gaba a ce a nan ne za a koyi rayuwar aure to lalle tabbas al'umma za ta shiga cikin wani yanayi na nadama kamar yadda ake ciki a yau dukkan matsalolin da ake fama da su a cikin cece kuce da almashakiru zaujiya na almu'ashara bainar zaujin da ake fama da shi iya daga cikin burbuɗin abin da ya jayo mana halin da muke ciki a yau waɗannan tashoshi da ake kallo na banza wanda kuma ake tsammanin a nan ne za a iya koyon rayuwar aure sai ya bayyana cewa ashe waɗannan rushe rayuwar auren da suke yi sai a kawo matsala kaza sai a ce to matsala kaza ga yanda in kin shiga matsala kaza za ki jeren kaza alhali wannan tafarkin da aka ɗora ki ba tafarki bane mai bullewa da haka rayuwa ta aure dole a samu tadhiya a ciki sannan kuma dole a ɗora ta akan mizani wanda yake na addini sannan ba haka nan wannan rayuwa za mu gina ta akan abubuwa guda uku abu na farko as-sakaru abu na biyu almawaddatu abu na uku arrahma na harko nutsuwa na biyu ƙauna na uku tausayin juna kusan waɗannan ababen guda uku akan su ne zarar kaza lalle a dukkan lokacin da mutum ya tashi zai yi aure dole kiyaye ya san wace irin kalan mace ce zai aura wadda za ta iya gamsar da shi ya ji cewa ya samu irin wannan nutsuwa da ake so a samu da haka manzala sallallahu ya baka zaɓin cewa fazfar bi zati dini taribat ya daka idan ka tashi aure ya kai matashi kar ya ruɗe ka tsawon yarinya horinta kyawunta danginta dukiyan da yake gidansu waɗannan abubuwan duka kasu ruɗe ka me ya kamata ya ruɗe ka addini addininta da halayenta da ɗabi'unta da sanin ya kamata idan mace tana da wannan wannan zai bayo akan cewa a zauna lahiya tare da ita sannan wannan zai bayo akan cewa nutsuwan da ake samu na aure ka same shi kada zaman to a an yi auren amma kuma magana ta nutsuwa kai daga nan ma ka ƙara huriri cewa a rika cewa wallahi wani tun da auren na gaba ɗaya rikici to me aka an samu matsala yani ya saba lamba a lokacin da ya zo zaben wanda ya kamata ya aura daga wajibi ne mutum ya kiyaye qaddim kulla ghalin wa nafis fi hayatika ka bayar dukkan wani abin da yake da tsada a rayuwanka don ka ga cewa ka samu almar'atu saliha mace nagartatta haka ita ma macen ita ma yarinya da za ta yi aure ta yi kokari matuka ta kai ta kawo ta bada duk irin hamzarin da take da don ta ga cewa ta samu namijin da ya zai iya kula da ita ta ɓangaren da ya shahi addininta da rayuwarta da mutuncinta to kaga aka yi wannan zaɓen abin zai yi kyau amma mafi yawanci ana samun matsala ne tun daga tashin hwari sai mutum ya yi demare a baibai ya'ani kai ne kake sai ka je ka duba wasu abubuwa a kai abin da ya ruɗe ka kawai kyau kyanta baka lissafa ba cewa wannan macen idan ka auro ta za ta iya kulawa da uwayenka ta ɓangaren ta girma masu da 'yan uwanka wannan mata idan ka auro ta in kuka aihu za ta iya kula da wannan yaran ta ba su tarbiyya wannan matar da ka auro idan aka samu matsala da tangarda a cikin rayuwa wani bala'i ko ta musiba ta zo ta gitta za ta iya jurewa ta zauna tare da kai duka waɗannan abubuwan dole ka kiyaye su kar ka biya kawai san zuciyarka kawai kai mace kake so kaza sai ka je ka ɗauko kazan kuma kai da kanka za ka furta cewa ka sake ta ko da makamancin wannan da haka wannan iya da muhimmanci saboda su matan nan da kuke gani yan uwa Allah yake cewa hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna ku a matsayin tufafi kuke a gare su haka su ma a matsayin tuha suke a gare ku da haka a wannan gaba malamai suke cewa duk mutumin da bai da aure kamar mutumin da yake ta tsirara ne yani saboda bayyada wannan libas ɗin da Allah ya ambata da haka mutum a cikin harkan da ya shahi rayuwa ta aure ka rakkaza ka ba da mahimmanci ka tabbatar da cewa ka samu mace nutsatsa wadda za ka iya samun sukuni na rayuwa a cikin rayuwanku abu na biyu shine almawadda almawadda shine kauna da so ba a tilasta mace ta auri wanda ba ta so ba a tilasta namiji auri wanda baya so wannan shine ka'ida na addinin musulunci mace tana da haƙƙin ta zaɓi wanda take so namiji iya da haƙƙin ya zaɓi wanda yake so illallahumma idan zama to uwaye sun shigo an nuna miki tilastin ga abin da za a yi saboda biyayya ga uwayenki ki yi kokari ki sabkai daga abin da kike so ke ki biyayya ga mahaifanki wanda kuma Allah sai ma rayuwar ki wata albarka ta musamman amma dai magana na haƙƙi na yanci kina da yancin ki zaɓi wanda kike so kai ma kana da yancin ka zaɓi wanda kake so a matsayin mata ki zaɓe shi ke kuma a matsayin miji a yau iya daga cikin abu na harko da ake kallo ga dukkan mutumin da ya zo neman aure ba duba soyayya ba duba sonna da yake dubawa almadda ana so a san idan ya zo hira da akan me yake zawa akan moto yake zawa ko akan velo ko akan kawahon shi yake zawa ko a cikin mota yake zawa idan aka lura a kaho ya zo da kyar di ya yi kura da aka zo aka mutu a gashi asha asa agbara sai a mashi madufu'un bil abuwami kawai sai a kore shi a ce me na sama ya ci baratana na ƙasa yani shi me yake da shi wanda har zai ba ma wani amma idan misali aka ga wani mutum ya zo a cikin hai'a mai kyau ya sa tsumma mai kyau ya haihu abin hawa mai kyau an gan shi sumulmul to wannan shi ne abin da ake hagu shi ne abin da ake hari kowace su take ta samu irin wannan mijin sun shi kuma irin wannan in la'alla an gota su gaba ɗaya bai wuce mutum ɗaya ko mutum biyu suke cikin irin wannan yanayin sauran duka ya yi wannan su ne yanzu ya ka gina abin akan akan kuɗi da matsayi na rayuwa sai zama to mutum in ba kudin ba gare shi duk da cewa iya da daraja ko mutuncin da ya kamata a ce an bashi ba za bashi ba sai da samu wani wanda ake ga cewa iya da bashi a daidai lokacin da ko da an san ba rike ta zai yi ba kuma diya sun san haka nan an san misali wani aura yake yana sakawa zawaq ne ɗanɗanawa yake kawai yana sakawa amma duk inda shi kuma sai an bashi me yasa saboda kudin da yake da ko kuma kaga yarinya ta kafe akan ba ta son wani amma uwayenta wasu har sihiri za su yi don su ga cewa sun aura mata wani me yasa saboda iya da kudi me yasa saboda ma'aikaci ne babba me yasa saboda gidansu yan ajin tubarkalla ne to kaga ba a so a zauna lahiya ba wai auren nan wanda kuke jin labarin shi fa kana son ta tana son kama in aka zo aka zauna kwamba ce ta kirki gwagwarmaya ce ta kirki to ina ga dama tana jin tilasta ta aka yi ina ga dama yana jin tilasta shi aka yi kaga ba so a zauna ba tsakani da Allah daga kar a gabatar da dukiya akan abin da ya shahi mutunci da addini to matukar dai za a gabatar da wannan dukiya ko kuma wani matsayi to ba lalle bane a samu nutsuwa da take cikin wannan auren da haka aure ana buƙatar dole a samu nutsuwa sana cikin wannan halin na nutsuwa da ake so ake nema a samu dole kowa ya zama iya da daga kafa akan dan uwan shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la yafruqu mu'minun mu'mina in kariha minha khuluqan radiya minha akhar karda mutum mai imani ya kyamaci mace mai imani matakka ce kana zaune tare da ita yau shekara kaza manzala ke cewa karka kyamace ta in radiya minha khuluqan kariha minha akhar idan halinta kaza ya burge afon bai burge ka ba to halinta kaza kuma zai burge ka idan tana da matsala bangare kaza to bangare kaza kuma idan aka zo lahiya lauci to sai kai hakuri da abin da ka samu wancan abin da ba samu kuma sai kai kai maleji da shi da haka wannan ita ce gaba ta biyu wanda shine almawadda wanda asrarul mawaddati bainas zawjayn kuma yana tabbata ta hanyoyi kamar haka ta ya ake gane soyayya ko kuma me yake jayo soyayya tsakanin namiji da matar shi wasu abubuwa suke bayyana haka abu na farko a ta'abirul lafzi anil mawadda ta'abiri yani maganar da mutum zai rika furtawa da maganar da ita macen za ta rika furtawa wanda suna nuni akan so da kauna akwai matar da daga kaji tana magana akan mijinta kasan tana san shi akwai wadda daga kaji tana magana akan mijinta kasan kawai an rasa yadda za a yi haka shi ma namijin daga kaji yana magana kana iya fahimta inda ya sa gaba to a ta'abiru allafziyu anil mawaddati ta'abiri magana wanda zai furta wanda suke nuni akan so da kauna ya rika furta mata yana ambata mata ta rika furta mishi tana ambata mishi sannan kuma kar a ɗauki abin a matsayin wani abu tsoho ka ce yau shekarar ka goma sha da aure ishirin talatin a ce shikenan soyayya ta mutu zama haƙuri da ake a ku ne ba ku san lagon yadda ake zaman ba shi yasa kuke zama haƙurin a akwai yadda hanyoyin da ake bi ana jaddada ita wannan soyayyar da kake ganin da yau dama kuka so juna barantana yanzu ga kun aihu an yi wane ne abubuwan rayuwa sun ƙara faɗaɗa arziki ya ƙara faɗaɗa kun samu yara masu albarka an yanzu ne za ku so junanku ku girmama junanku ka girmama ta ta girmama ka to daga cikin alafza a rika samu haka nan misali ko da ka huto misali kana iya aika mata ko da wasiƙa ce ka aika mata risala akan cewa masoyi masoyiyata kaza kaza kaza kaza kai ma ka huto ko kana wajen aiki ko kana wajen kasuwa ta dan aiko maka wani vocal ko na makamancin wannan wanda yake nuni akan kaga zai rika maka misajur akan harakan da ya shahi zamantakewa tsakanin kai da ita amma in kuka zamana diskirkir kun kasa samar da yanayi mai daɗi na kurayu sai ku ta wahala kuma da gaske ne kana santa da gaske ne tana sanka amma kuma ga an zo la'alla an yi rabuwa ɗaya an yi biyu an yi uku haka yake faruwa abu na biyu daga cikin abubuwan suke nuni akan kauna tsakanin ma'aurata al'ilanu an thiqati ka shelanta mata cewa kaman ka ba ta yarda ka yarda da ita ita ma ta rika nuna maka haka amma daga nan da matarka ta nuna cewa kai al'amarin ka gaba ɗaya mashkukun fika kai gaba ɗayan ka abin shakka ne to wannan yana kawo matsala a cikin harkan so tsakanin kai da ita ko kuma ran da kai ka rika shakkanta ko ka rika tuhumanta to an samu matsala kenan kowanne ɗaya daga cikin guda biyun nan ya rika jin al'ilanu an thiqati ka rika ambata wa matarka cewa ka gamsu da ita ka yarda da ita kana horin ciki da ta zama to matarka ita ma ta rika haka to wannan zai ƙara ba kowa daga cikin kukuran shi ƙarfin gwiwa akan ya tashi hidimar da ya kamata a ɓangaren shi saboda zaman ya ƙara kyau abu na uku daga cikin abubuwan suke nuna soyayya tsakanin miji da mata shine tabadulul ahadith masanyan zance tsakanin kai da ita a zauna a rika tattaunawa ana hira ana kaza ana kaza yanzu nau daga cikin maza suke cewa ai mata busa hirantuwa ko ita mata dauki manhajinta kawai in ta maka magana kawai babu ne za ta ce maka babu kaza ko an yi wane ne magana ta matsala wanda har ta kai matakin da daga ta bude bakin da za ta yi magana to sai ka rika jin wani dardar kawai akwai wani matsala za a faɗi maka saboda bata saba ba ta zo ta maka hirarraki masu daɗi wanda za su rawwa a zuciyarka ka ƙara samun gamsuwa da ita haka ita ma matar haka shi ma namijin kowa ya rika ma ɗan uwan shi zance da hirarraki masu daɗi yanzu lokacin da kahin a yi aure ba kalmomi ake arowa ba na ƙarya ma da sauransu a rika jiya na kasa barci saboda wallahi ban yi wane ne ba ban ji muryarki ba jiya wane ne an yi wane ne ni wallahi an ba ke ba ko kuma ita ta ce an ba kai ba sai kaza ba haka ake ba ko da wasu abubuwa an san ba haka nan bane ba amma za a yi aron waɗannan kalmomin saboda mi saboda a ƙara gamsar da mutum ya rika jin cewa fa lalle a cikin harakan nan da ake ciki abu yana ta yayin da ya kamata to a cikin rayuwar aure kamata ku kula da wannan kalmomin sama da awaji sannan iya daga cikin abin da yake nuni akan so a takdiru wal ihtiram a takdir girmamawa darajtawa wal ihtiram da girmama macen ka rika ihtiraminta kana kana girmama ta ta hanyar da baka walakantar da ita da yawa daga cikin ma- ma- ma'aurata wasu ka samu matan ne suke walakantar da mazan ko mijinta ne ta rika yi baban wane ya isa ma ni zai ma kaza ina girmama a cikin haka babu ko kuma wata ta ci kwalan mijinta ce wallahi ƙarya kake ba ai kaza ba barai ku yaro ka shirya sosai da haka ka tantance wanda zaka auru to dole a samu takdir ka daɗa girmama ta ita ma ta daɗa girmama ka ka samu mutum saboda tsabagen rishin girmama iyalin shi ko sallama ba zai musu ba yana shiga ga boss ya shigo sai dai gyaran murya ya so kowa kama wajen shi ko kuma idan ta yi magana sai hantare ta ya kyare ta wani ya zage ta wani ya bada kashi ma kai to wannan yana nuni akan rashin so amma in dai akwai so to akwai at-taqdir wal ihtiram zaka rika girmama ta wannan shine abin da addini karantar sannan kuma ita ma za ta rika girmama ka kowa yana ga girman kowa amma rashin mutuncin da ake zubdawa a cikin gidajen aure da yawa iya da yawa wanda kuma da yawa shi ke kaiwa zuwa ga me? zuwa ga sakawa sai a yi a yi a yi kawai abin ya kasa a kasa gane ina ne gaban shi ina ne bayan shi ƙarshe mi za a yi dole rabuwa za a yi da haka miji ya rika girmama matar shi mata ta rika girmama mijinta wannan wasiya ce zuwa ga ma'aurata idan suna so su zauna lahiya sannan kuma taqdimul wajibi qabla su'a- qabla su'ali anil haqqi gabatar da duk abin da ka san ya wajaba akan ka kahin tambaya akan abin da ke haƙƙin ka ne ke mata da zaki aure ki karanci miye haƙƙin da mijinki yake da akan ki gaba ɗaya ki kiyaye su kai namiji da za ka yi aure ka karanci miye haƙƙin da matarka take da akanka ka kiyaye su sai a zauna lahiya to amma kowa ya iya ya tsaya daidai iyakar addini inda ya dora shi kowa abin da ya ga dama zai yi ita za ta yi abin da ta ga dama kai kai abin da ka ga dama ƙarshe sai ka ga zaman ya zaman to rikici da tashin hankali sannan kuma abu na gaba da yake nuni akan so da ƙauna tsakanin ma'aurata ar-ridha wal qana'a ar-ridha yarda da abin da aka kawo mata shi kuma namijin yarda da yadda ya samu matar kowane ɗan adam akwai irin nashi ijabiyat akwai irin nashi salbiyat kuma wasu abubuwan suna kasancewa akan fitirar ɗan adam haka yake haka yake wani sauƙin hushi gare shi haka yake wani walwala gare shi haka yake wani kaza gare shi to kowa da kai da ita ya yarda a yi ƙoƙarin kuma kiyayewa da mutunta juna kowa ya yarda arrida wal qana'a sannan kuma hallau da wadatuwa game da abin da ya samu a cikin rayuwa abin da ka samu ka kawo mata ita kuma ta ta nuna ta yarda ta gamsu kuma akan haka nan amma karka je ka yi cefa ne ka kawo ta ce ka dole ce wani gidan nan sai a hankali ka duba yanzu gidan wane abin nan kaza kaza ake soyowa abu kazan nan kaza ake soyowa kenan kai wanda aka ka wanda aka ka miki ke kin rena to kaga wannan ba yanda zai a zauna lahiya ya kure a daka ya kai makura sidratul muntaha wajen kokarin shi ya yi cefa ne ya kawo yana tsammanin za a yi horin ciki sai a nuna mishi ce abin nan fa ba wani ba wata gudunmuwa ba ka kawo ya'ani ba wani kayan burgiya kai ba to mace idan ya zamanto haka ne ɗabi'anta babu yadda za a yi su fahimci juna da mai gidanta ki zamanto mace mai mai- mai nuna kana'a ɗan abin da bai taka kara karya ba in ya siyo ki ki rika mushi godiya kina kaiwa ni ana wahala Allah dai saka da alheri Allah ya ƙara buɗi sai Allah ya ƙara buɗin shi kuma Allah ya ƙara mushi ƙoƙari da hamzari da kuzari ne muku hidima yau mace in ta san abin da take yi akwai abu mai sauƙin sarrafa kamar namiji to ran dai ki tsaya ki abin da ya kamata kaga a cikin harkar da ya shafi zamantakewa aure dole mace ta riƙa ji ta yarda cewa ita ce a ƙasa kasancewarta akan wannan matsayin zai bayu akan cewa duk abin da mai gidanta yake so ta yi gaugawa kahin ma ya umarce ta ta kai zuwa ga wannan wajen duk kuma abin da bayya so ko da ita tana so ta haƙura ta danne ta jure saboda nemawa mai gidanta farin ciki to amma idan zama to an rasa kana'a babu dangana sai ka ji mace tana jaji da ya saba ana ana ana harkoki yanzu wani dan abu ya zo ya gitta ba wahala ta rika jajin jaje ba kuma mara kai mara kawa a daidai lokacin da yana bakin gurgurdun da zai iya wata za ta kai karan mijinta ta rika ambata cewa ai abinci ma bayya ba su alhali yana kokarin shi iya makuran abin da zai yi akan cewa ya ba su wannan abincin a daidai lokacin da ana samun wasu mazajen da kuma suna da matsala da samun da gaske bai ba ta abincin to amma ba yawo za ki riƙe ba kina faɗi ma ƙawayenki ko kuma a je gidan biki a gan kina ta tattara sauran abinci da sauran wacce lahiya kun sa abinci ne ba abin mu da shi kin zubar da kanki kin zubar da gidanki kin zubar da mijinki ko da matsala ta zo ki yi kokari a yi jeren matsala a cikin nutsuwa a sirrance yadda ba kowa sani ba babu wanda bai da matsala sannan abu na gaba da yake nuni akan abin da zai taimaka akan mawadda ya'ani tausayi ko kuma so tsakanin miji da mata ya tabbata shine al'imanu imani da Allah subhanahu wata'ala da yarda da rayuwa a yadda ta zo sana abu na gaba al'afuwar gufran abinda yake nuni akan ƙauna da soyayya tsakanin kai da ita al'afu ya hiya a maka abu kamar ba a yi ba yanzu lokaci mutum zai yi maka kuskure ya gane cewa ya maka kuskure to a kai da a lokacin da kasance ya gane ya maka kuskure kuma yana ƙoƙarin ɓoye wannan abin to kai kaman ba a yi ba kai kaman ba a yi ba ko wace tana da irin wannan ɗabi'ar wani lokaci ya ta maka kuskure amma kuma watakila kahin ka yi magana za ta gane cewa ta yi kuskure tana ƙoƙarin kare abin tana ƙoƙarin ya za a yi hirin ya ɓace saboda ta yi kuskure to karka bibi abin ka ce dole a sai an yi attike sai an keke da keke an gane wa yake da gaskiya wa bai da gaskiya iya da kyau mutum ya kiyaye wannan ka zama to mai yahiya kar ka zama duk abin da ta maka kai ma sai ka rama ko kuma tun da ta yi kaza ni ma bari in yi kaza sai rayuwa ta kuma ta lalace waɗannan suna daga cikin abubuwan da suke taimaka ko kuma suke nuni akan cewa lalle akwai so da ƙauna tsakanin ma'auratan na a tsakaninsu to kaga waɗannan abubuwan kuma suna faruwa ne a cikin mi a cikin yanayin rayuwa a cikin rayuwar da ake yi in kuka kiyaye wannan cikin zamantakewan aurenku to ba abin da zai hana ku yi zama mai kyau ku mori junanku haƙiƙanin moruwa a nan gidan duniya gobe kiyama kuma ku shiga gidan aljanna a matsayin miji da mata gaba ta uku ita ce ar-rahma rahma yace inna rahmata tu'addu min ahammil wasa'il allati taj'alu sharika hayatika ya ta'akkadu annaka tahtammu bihi wa tuhibbuhu lalle tausayi wanda kamar dama ana ana abbarawa aka ce duk duk in kai ga mutum yana jin tausayin mace to akwai akwai yuwa mai karhi akan cewa yana son ta alama ce daga cikin alamun mi alamun su shine tausayi to wannan tausayin da Allah ya ambata cewa waja'ala bainakum mawaddatan wa rahma to lalle in kana tausaya mata wannan iya daga cikin mafi girman gabbai wanda suke nuni akan ko ita ko shi mijin ko ita matar ta rika jin cewa anna zawjaha yahtammu biha mijinta yana kula da ita yana ji da ita haka ita ma matar in tana tausaya wa mijin wannan zai rika jin shi rika ji a cikin ranshi cewa wannan matar tana son shi kuma tana kula da shi to wannan kuma duka yana faruwa a cikin mi a cikin zango daban-daban na rayuwa harakan da ya shahi zamantakewan harakan da ya shahi abincin da za ku ci yaga kina tausayawa kina kulawa abin da ya kawo kina bin shi kaffa kaffa ba almubazzaranci ba zubarwa ba lalatawa yana jin dai kina tausaya mushi ya komo daga wajen aiki ya komo daga kasuwa a gajiye yana zauwa zai same ki kina zaman jiran shi kina zaman jiran shi yana zauwa abin da ya zo tare da shi a hannun shi ki amsa sannu da zuwa ki ba shi ruwan da zai sha ka duba ka ga matattakin da suke da azanci da wayo wata hatta da takalmi ita take fama ta hudda wa mijinta a daidai lokacin da komi da komi an jahaza shi yadda zai rika jin cewa iya da nutsuwa iya samun gamsuwa kin kula da harakan shi ba zaman tuba ya gama kwagwarmaya a waje ya gaji tigis amma kuma ke biki ma yarda akan cewa wani aiki ne ke ko kuma gajiyarki ita ce gajiya ba tashi ba aikinki shine aiki ba nashi ba wahalarki ita ce wahala ba tashi ba wanda kuma ana samun wasu daga cikin matasa da irin wannan ɗabi'u to wannan yana kawo tangarɗa da harɗa-harɗa da tasgaro da zabzaba a cikin tahiyar da ya shahi zamantakewan aure abu na hudu wanda zai zamanto ɗoriya ne akan waɗancan ko kuma wasu rassa daga cikin waɗancan rassa dole ki gamsu da mijinki a matsayin shine mijinki kar ki kalli mijin wani wata ki kalli mijinki ke a matsayin mijinki abin da ya kawo ya zamanto shi ne abin da kuke alfahari da shi sannan kuma a daidai lokacin da kuna magana kuna hira kuna zance za ki rika ambata mushi cewa kar a nemo abin da yake haram a kawo mu a kawo abin da yake halal ne ko mun karace shi in ba a samu ma abin za mu dangana amma a yau za ka samu wasu daga cikin mata saboda a musu wata bukatar da ba ta dole ba a cikin rayuwa sai ta ɗora mijinta akan rikici in ya biyo wannan titin wane na bishi kaza in ya biyo wancan titin wane na bishi kaza in ya biyo daga can ya amshi kayan wane ya ce ina zauwa har yanzu bai zo ba yau shekara biyu ko shekara uku ya amshi kayan wane ya amshi wane ne sai ka samu ya sa kai cikin rikici mai yawa saboda wa saboda matar shi kuma wallahi yan uwa akwai irin waɗannan ma'aikaci ne ta ziga shi ta sa shi ya ciyo bashi a banki saboda wata hidimarta a lalata kudin a banza a ci banza a ciwohi kuma wannan bashi yana kan shi zai tasiri akan albashin shi gidan ya lalace gidan ya ɗaiɗaice gidan ya yi wa dama kuma mu'amala ce wanda Allah bai rada ita ba ko kuma harakan kasuwanni ta ɗora mishi hidimar da ta yi ƙarfin jarin shi ƙarshe sai a komo aimi sai a shiga cikin wahala Allah kiyaye abu na gaba shine al-mu'amala mu'amala tsakanin ma'aurata lasima abin da ya shahi kwanciya na aure waɗannan ababen dole kowa ya kiyaye wa kowa saboda a zauna lahiya a daga lokacin da mace ya zama tu'a ta bigi gaban kanta sai ta ga dama sai tana so ta ga dama ba ruwanta da abin da ya shahi sha'awar mijinta ko kuma a shi na mijin shi ma ba ruwan shi da abin da ya shahi sha'awar matar shi a irin haka ne in ba a tantance ba sai ka ga shi ya shiga fasikanci ita ma ta shiga fasikanci a daidai lokacin da sun ki tsayawa su ajiye hankalin su yi abin da ya kamata a cikin rayuwarsu sannan gaba ta gaba kowa ya dangana da aibin da ɗan'uwan shi ke da kai kana ga cewa kamar kai kaza kaza ko ta ma kaza ita matsalanta kaza kaza kaza kai ma kana da irin naka matsalolin ke ma kina da irin naki matsalolin aibin da kike da ya yi haƙuri aibin da yake da ki haƙuri in kuka samu wani abu to wani abu kuma sai a haƙuri a kan shi sana abu na gaba shi ne rishin katsalanda karku yarda wani muku katsalanda a cikin harkar da ya shahi zamantakewa me katsalanda shi ne da jumla ɗaya kana iya cewa yaji mace a ce an mata wane ne ta yi yaji kaga wannan yajin da ake yi shi ya kashe aure da yawa yau kin je an je an yi biko gobe kin koma an je an yi biko gata kin koma baban sai ce ke zamna mun ana sai zo ya yi ta zuwa yana zauwa ya aiko duk wanda zai aiko sai a ce kai auren an gaji da shi ka je gidajen alƙalai ka riga rikici na aure kuma duka mai ina ki samu matsalan kaucewa irin waɗannan abubuwan ne an kaucewa tafarkin addini an zo an ɗauki wasu abubuwa kowa abin da ga dama zai yi to shi kenan tun da za ku yi abin da kuke so to ba za ku ga abin da kuke so ba kuma a cikin zamantakewa to kar ku yarda wani ya muku katsalanda a cikin babu gidan da babu matsala in matsala ta faru ku zauna tsakanin kai da ita ku yi jere matsalar ku ya miki abin da ba daidai ba to ki same shi tsakanin ke da shi a tattauna a fahimci juna a wuce wajen amma yau kin je kin kai karen shi gobe kin je kin kai karen shi ya kai ya je ya kai karen ki shi ma to a haka sai ku ga rayuwar ta kasa ta kasa samun albarkan da yake cikin rayuwar kun rasa shi sannan kuma kun kasa zama lahiya yan uwa musulmi waɗannan abubuwa su suke mana nuni akan ko kuma a ce nasihu zuwa ga abin da ya shahi ma'aurata in suka kula da waɗannan gabbai to lalle tabbas za su cika da imani a cikin rayuwarsu na aure gaba ta ƙarshe ita ce umurun yajibul hazaru minha bainar zaujaini wasu al'amura da wasu ababe wanda ya shibu alhazaru minha wajibi ne a kiyaye su tsakanin ma'aurata duk mutumin da zai yi aure da waɗanda suke zaune a cikin gidajen auren ku kiyaye waɗannan abubuwan guda goma sha ɗaya abu na harko albu'udu anillahi ku kiyayi nisantar Allah subhanahu wa ta'ala ta wace hanya ta hanyar ya zamanto a cikin rayuwar aurenku abinda kuka ga dama za ku abin kuma ya saba wa Allah ya saba wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaga gida ne na ma'aurata amma kiɗi da waƙa zage-zage da kalmomi na batsa da daba ta tsige mutane da yi da mutane da gulma da annabimanci rishin kiyaye sallah rishin kiyaye dokokin Allah haddis wala haraj zaka samu a cikin gidajen to kaga buku so gidanku ya albarka ba me yasa saboda kun yi nisa da Allah kun yi nisa da Allah kun yi nisa da karantarwar addinin musulunci ayyukan sako yanzu akwai gidajen da zaka samu ya zama to musu kamar wani titir ne ma duk wani abin da ba daidai ba iyan soto a cikin tsiraici ƙofar gidan ta zamanto daba wannan namijin ya zo ya ja wacce ya ɗauke ta a moto ko a mota su je a dawo a ajiye ta shi uban yana ciki uwar tana ciki iyan su su rike gidan ma yanzu na gidan an so a samu albarka aure a cikin shi ha wallahi banda matsaloli da tashi hankali ba abin da za ku gani me yasa saboda kun yi nisa da Allah ku kiyaye gidajen ku tsarkake su duk abin da zai huto a yaga ne za a yi da Allah za a yi huto na huto da Allah ku rabu da shi kar ku biya wa ɗan jin daɗin da bai taka karya karya ba a yanzu ku rika tuna gaba yanzu misali ma'auratan da suke kallon arewa gidajen auren da ake kallon arewa a kalli dandali kaza a kalli shiri kaza a kalli shiri kaza a kalli shiri kaza kai baka san cewa wannan matar taka ba wannan abin da ake kallon a ciki da take tsotso kalar rayuwar da ya kamata ta yi da kai makirci ne ake koyawa mata a cikin waɗannan wuraren iya da yawa salwantar da rayuwar yara da tarbiyyarsu da ake a cikin waɗannan tashoshin iya da yawa to don haka maganin ka a yi ka a fara wannan tashar inda mai imani ce ke inda mai imani ne kai inda kuna so ku samu albarkar rayuwa ɗiyan ku zama masu albarka masu tarbiyya ku soke wannan tasha daga cikin jerin gwanon tashoshin da kuke kallo a cikin wannan wannan tairin tamu amma in kuka kiya to ku jira shekaru ashirin masu zauwa nan gaba bayanin zai kasance muku a aikace yanzu waɗannan abubuwan da ake ake cewa yaro ƙarami misali ya soke malamin shi wani yaro ƙarami ya yi kisa a daidai lokacin da yaron bai ma kai shekarun da ya kamata a tsare shi ba a ƙa'idodi na abin da ya shafi kundin da ake ta a saman shi bai kai sha takwas ɗin ba amma kuma ya yi jarimar da wajibi na rike shi abin da yake wajibi na harko waɗannan yaran ba haka ba allah ɗauke su ba musu allah ya ba musu a matsayin lahiyayyu nagartattu tsarkaka a tsarkace suke allah ba musu waye lalata su mu muka lalata su ta wace hanya kan kallon fina-finai da ake yi da indiya hausa tarjaman nan da ake yi an tarjama ana wane ne a gudu yaro karami ya soke baban shi yaro karami ya zama dan daba yaro karami ya zama wane ne matashi ya yi wane ne duka daga nan ake tsotso irin wannan tarbiyyar to yaro tun yana tun bai ganewa yake kallon wannan abu yanzu har ya kai matakin ya yi shekara sha sha takwas ashirin mi zai hana ya zama dan daba ba abin da zai hana ya zama dan daba to waɗannan abubuwa duka dole a gidanka ka yi ƙoƙari ka tsarkake gidanka da waɗannan abubuwa kallaci kallaci a bari abu na biyu at-tahawunu fil ibada kar ya zama to gidanka akwai sakakin bautan Allah subhanahu wataala sakaki game da bautawa Allah na farko ba sa sallah billahi azim gida da yawa wanda suke sallah a cikin shi kadan ne kaga harakan da ya shahi harakan mata ba kowace mata take irin sallan da ya kamata yi sai can ta gama abin da take hayalinta na rayuwa ko kallace-kallacenta a lokacin za ta taso tukarfaci za ta yi sallah da haka attahawunu fil ibada sakaki game da abin da shafi bauta abu na uku suhbatul ashrar gidanka ka tsarkake shi daga abakantaka da mutanen banza duk wadda ka lura cewa ba ta jin has to ka sha mata layi ka sa jan layi wacce e kakki ƙara zama wannan gida ko ƙarƙuwa ce ko ƙarƙuwa ce ko ƙarƙuwar matakka ce aka yi nasiha da jan hankali iya yadda za a iya ya gagara kuma dirran da ta zo ta zo da wani fitina da wani fitina wallahi ka ja mata layi kar ta kara zuwa gidanka saboda za ta lalata maka rayuwa ta lalata rayuwar ɗiyanka kai ka cika ba imani su ma da za su yi rayuwar nan gaba an san sun yi demare a baibai gaba daya to dan za ka yi raka sa ido kana ta wahala kai ne kasuwan ƙauye kai ne kasuwan birni kai ne wane ne ka zo ka tsaya ana ta ciniki ana ta wane ne in ma'aikacin gwamnati ne an yi kaza an yi kaza dukka wahala ɗiyanka da kake waman ka kawo musu wannan abu hidimar da kake yi ka yarda aka na wata ir kamun iska kawai ta wata lalata maka ɗiya a duk wanda ka lura bata jin magana ka tsaye da ta ka kwatanta wa matarka tun ranar wari ta sani cewa batta da yancin da za ta sayo wani gidanka wata gidanka sai wadda kai kake so ka yarda wannan shine ka'idar addini wa Allah yudina furushakum man takrahu haka manzon ya ce kar su zaunar da wani a cikin gidanku wanda baka so kai gaishe a cikin gidanka yanzu a yau a wasu gidajen aurewa an waye gari har 'yan daudu za ka gani a cikin gidan ka iske dan dauda cikin gidanka ai ya kamata ai yakin duniya na uku ya zama to a sababin mubashir wannan shi ne abinda ya faru da haka karka yarda da suhbatul ashirar matarka ƙawayenta ka rika lura karka yi wasa sai a samu wata yar kamun iska ta zo ta rika kitsa mata karatun banza-banza ka bar matarka lahiya lau ka dawo sai ka same ta da wasu tunani wacce ake lahiya kaza kaza kaza hankali kana ana hira hankali haka gane ya akai ka rika bayyana mata hatsarin irin waɗannan abubuwa da rashin kyawunsu da irin cikas da za su iya kawo a cikin zamantakewa ɗiyanka karkayar da zai zamanto a bakkansu mutanen banza ne suhbatul ashrar abu na hudu a da'ful ilm wal wa'yi shar'i karka yarda a gidanka a samu rauni da raunana na abin da ya shahi ilimi da kula da kiyaye dokoki wanda suke da shari'a ya zama to gidanka gida ne wanda ana kula da addini a cikin shi ta hanyar da matanka da ɗiyanka da kai a karan kanka duka kuna zuwa makaranta kuna karatu tambaye kanka kai kana zuwa ɗiyanka yaya kana kula a kan zuwansu makaranta matarka za ka zauna ka karantar da ita in ba ka iya ba ka je ka sa ta makaranta amincacciya ina za a iya karantar da ita wannan wajibi ne saboda ba yanda za a yi a rayu ba tare da karantar ta addini ba gaba na biyar qillatu au nadratu alhiwar gidanka ka nisanci a samu karancin zama da iyalinka yani ka samu lokutan da za ka rika zama da ita kuna tattaunawa a lokacin za ka iya fahimta ina ta sa gaba ko da wani tunani ya shigo ta mara kyau to yanzu za ka san matakin da za ka ɗauka ɗiyanka ka rika tattaunawa da su kuna hira sai ka gane wane kaza ne wacce kaza ce wane kaza ne su ma matattakin ka haka kada zama to gida ne wanda kawai kallon juna ne ake babu hewa ba a tattaunawa ba a hira kawai kallon juna ne kawai kuke yi to wannan yana kawo matsala a cikin zamantakewa aure abu na shidda albaqa'u ala namadin da'imin tsayuwa akan yanayi ɗaya da salo ɗaya na rayuwa wannan kuma ta kowane ɓangare namijin dole ne a karan kanka ka rika sassauya salon rayuwa yanzu akwai abin da za ka daga cikin abubuwan da za ka samu mata suna yi misali yanzu ɗakin ga yanayin da yake ya zo tara in ka huta in ka dawo kawai sai ka ga wannan abin da yake gabas ya koma yamma wanda yake gusum ya komo arewa wanda yake arewa ya koma gusum sai kaga ɗakin kamar wani sabon ɗaki ne sai ku ji na shaɗi sabo wani jin daɗi sabo to haka a kowane ɓangare daga cikin ɓangaren rayuwar aure haka ake so abincin da kake kawo musu kai ma ka riƙa lura ka kai zaman to kawai kullum shinkafa ce za kawai an sani shinkafa maka sai hatsi ko na makamancin wannan a ka riƙa sa hankalin da tunani da samo wasu abubuwan da ba waɗannan ba lokaci zuwa lokaci sai rika ƙara ma rayuwar nishaɗi to wannan yana sa zaman ya ƙara kowa ya rika jin daɗin zamantakewar da ake yi kada zama kullum abu ɗaya ne kawai a kowane ɓangare kuma ana iya sauyawa ɓangare kaza a yi kaza ɓangare kaza a yi kaza ɓangare kaza a yi kaza wannan sai sa rayuwa ta zama to akwai nishaɗi a cikinta ya'ani babu ƙosawa kar ku yi cewa kawai abu ɗaya ne kuke yi abinda aka yi jiya shine za a yi yau abinda aka yi ne shine za a yi gobe abinda aka yi gobe ne shi za a yi jibi to wannan yana sa a samu gajiyawa a cikin zamantakewa abu na bakwai adamu ilajil khilafati fi mahdiha kare zamanto a gidanka baka samar da wani yanayin da anan ake iya magance matsala ban ta samu kare zamanto a daga an samu matsala kaza ta kira kawarta kaza ta kira kawarta kaza wallahi akwai wata yar uwar take bada labarin cewa wasu ma'aurata ne suke haduwa a wani wurin haduwa idan aka haɗun nan kuma a nan ake baje koli wacce ta ce mijinta kaza kaza kaza wacce ta ce mijinta kaza kaza kaza yanzu daga kin hudu matsalaki yanzu wata sai ta carab sai ta bado amsa sai ta bado abinda a kaza kaza zaki ko kuma ta ce hin yoni baban wani ya isa ma ya mun kaza shikenan ke ma yake dauki wannan ya isa ma kin sai ki tare shi in ya miki sai ki nuna cewa bai isa ba shi ko nuna miki cewa ya isa sai ku tarkici ta ka duk matsala aka samu a cikin gidanki ko aka samu a cikin gidanka to ka yi kokari ka yi jeran abin ka kai da kanka kamar da bayani gabata da zu abu na takwas al-istiqdamu sayyi'u li wasa'il at-tawasul al-haditha akwai amfani mara kyau wanda ake yi a yau game da abin da ya shahi kafafen sadarwa na zamani mace ta ɗora tuwo tana wasa miya ta ƙone tuwo ya ƙone ba ta san binda aka kaso shinkafa da kyar ana ha maza ha mata ka samu ka siyo ta ƙona shi ka siyo wani abin ka mai kana so a ɗandawa kaza ya lalace lahiya wazaf take yi tana tana caji tana chatin tsakaninta da ita da ƙawayenta ko a cikin wasu group ko na makamancin wannan daga macen aure ta hoto guru tana kunyi shuru kowa ice a komi to mike so a ce mike so a ce mi za a ce miki kuma ga ayyukan da suke gaban ki duka biki ba ga ɗiyanki nan ki tashi ki kula da su wane na bukatar wanka a wanke shi kaya kaza na bukatar a wanke shi a wanke shi wuri kaza na bukatar a share shi a share shi amma ta samu in dai aka sa mata mega to kun shiga uku wata ta rubuta saman sitacin ta cewa meganta ya ƙare ita dai an ta samu mai gad a sa mata data a cikin wayarta shikenan an gane ta shiga facebook yanzu ka duba fitsarin da ake a cikin tiktok su wane ne kaso da yawa daga cikinsu mata aure ne yanzu irin haka wajen allah jarar mutum da irin wannan matar iri shi ne garan mala sai ga bidiyon shi ya yawo a duniya aka rama kallahu ko alhaji ko malam mai martaba kaza sai ganka saboda duk abin da za ta yi in dai kayan burgewa ne to sai an ɗauke shi a hoto sai an yi bidiyo ko bidiyon da an yi sake shi za a yi ta ɗora saman stacinta kawayenta su gani ta ɗora wane ne haka za ka daga bidiyon wanda bai kamata ka gani ba la'alla malami ne la'alla wani la'alla kaza ne la'alla kaza ne an sa waka kuma za a iya bidiyon daga ba a sa mushi waka sai ga alhaji ana haska shi a duniya shi bai sani ba yana riƙe da matar shi ko tana tana tana tana kusa da shi ko tana riƙe da shi yana riƙe da ita ashe ita haska take irin wannan abubuwa suna suna faruwa to irin waɗannan al-istikhdamu sayyi yana kawo matsaloli a cikin abin da ya shafi zamantakewa aure da haka ka nisantar da gidanka da irin waɗannan abubuwa ko kuma namijin da zai zamanto ukufin shi akan waya ne danna waya kawai ya sa a gaba a rayuwar shi in ya shiga gidan ma abin da yake kenan sana dalilin haka kuma sai ka ga la'alla iya da wasu alaƙoƙi na banza yana da alaƙa da wacce alaƙa na banza yana da alaƙa da wacce alaƙa na banza wanda kuma yana tsoron kar aje matar shi ta gani wanda wanda ya kawo rikici da yawa ya raba aure da yawa salula ta zama matsala a cikin zamantakewan aure a yau ai ta lura mijinta zinace-zinace ke ya kake gane a cikin wayar shi ta gani mijinta ya sanya fotuna na batsa a cikin wayar shi ko bidiyo ka na batsa ko da makamancin wannan ko kuma matar shi ko kuma can ta alaka da wasu mazaje a waje akwai wanda yake bayanin cewa ya kama matar shi tana alaka da mazaje guda uku ta wazan tana musu hira irin na soyayya kamar battar aure a matsayin battar aure ta hutu ko waɗannan fitintunu suna na suna faruwa to waɗannan wayoyin mu yi amfani da su cikin abin da zai iya zamanto mana samun tsira a nan gidan duniya da gobe kiyama ya zamanto abin da zai iya gyara mana rayuwarmu amma waɗannan fitintunun mu yi ƙoƙari mu rabu da su abu na tara mutum ya nisantar da gidan shi game da kayan shaye-shaye kai a matsayinka na magidanci yanzu akwai magidancin da zai rika shan taba a hilin gidan shi haka zai ɗauko kujera ya aji da gajeren wando ya zauna haka ya ɗora kawa ɗaya kan ɗaya haka yana shan sigari kuma ɗaya shi suna kallon shi yanzu kai ka so gidan ka zauna lahiya kai ba sigari ka sha ba to shi wuyi zai sha Allah kiyaye muhaddirat a irin haka a bayanin da na ɗazu na kwaɗai daga wasu daga cikin mata na cewa sai sun samu mai kuɗi sai ta je ta auro mashayin giya ya je shayo giya ya zo ya ta mata amai yana mata zawo tana ta wanke ba ɗanki ba haka kawai wani ƙato da ta ce mijinki ne amma dai abin aida wani Allah kiyaye abu na goma alin shigalu anil usra kar ka zama mutum shagalin ka ba ruwanka da iyalinka karfe shidda da sai ka wuto ka kuma venturazar ko kuma binuyi dama da ka tashi ba kowa ka gani ba kuma ba kowa ganka ba kuma ka komo a daidai lokacin da kusan kowa ya barci kuma washe gari tana hallo haka zaka wuta ka ka shaga ka rafka da kai bakkan alhaka da abin da ya sha iyalinka a irin haka ne sai an je an yi baran barama an yi abin da ba shi ba sai kuma ka rika cewa da abin kaza ne yau abin ango kama kowa sani kai ne baka sani ba abu na goma sha ɗaya na ƙarshe al'akhbarul kaziba mutum ya tsarkake gidan shi daga labarai na ƙarya wal isha'at da jita-jita wanda wannan kuma ana samun shi da yawa a wajen mata an ce kaza su wacce ta ce kaza su wacce sun ce kaza da sauransu irin waɗannan labarurkan suke ba su da kyawu na ƙarya mutum ya tsarkake gidan shi duk abin da bai shahigi ba kake shiga yan kwa musulmi wannan kaɗan daga cikin abubuwan da ya kamata mu kiyaye da zimmar cewa ubangiji subhanahu wataala ya sanya wa rayuwarmu ta zamantakewarmu da muke na aure Allah sanya ma rayuwarmu albarka Allah babu ikon fahimtar zama da wanda muke zaune tare da su wannan aure kuma ubangiji subhanahu wataala ya sanya albarka a cikin shi Allah ba su ikon fahimtar juna da samun zuriya da take tayyiba bidal qadri kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa assalamu alaikum wa rahmatullah
alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh Allah ya saka da alheri to malam yayi bayani yau sashi kusan ba wani abin da za a iya karawa gaskiya inda da lokaci ma wannan da ya kamata a ce mun samu wasu minti talatin ko awa ɗaya nan gaba wannan malam zai iya samu na bayani kun ji dai wa'azi yan uwa musulmi wanda suke cikin gidaje